والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن قيل فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال قيل فاختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح على قولين هما لأصحاب أحمد وظاهر نفسه أن الصبر عن المسألة جائز فإنه قيل له إذا خاف إن لم يسأل أن يموت فقال لا يموت يأتيه الله برزق أو كما قال فأحمد منع وقوع المسألة ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة كيد له رزقا وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة وإن لم يسأل كان عاصيا لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف أصل ومن الصبر المحذور صبر الإنسان على ما يقصد على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال كن كخير, كن كخير ابني آدم وفي لفظ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي لفظ آخر دعه يبوء بإثمه وإثمك وفي لفظ آخر فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك وقد حكى الله سبحانه استسلام خير ابني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام فإن كان عن معصوم غيره وجب وأما عن نفسه فظاهر نفسه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم ولا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة فصل
و... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna takwas ga watan juma'a da Sani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da goma ga watan sha biyu miladiya ta 2024 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-sheikh al-imam al-allama abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi kuma shi ne na 344 a jerin darussanmu a wannan majalisi mai albarka idan ba a manta ba karatun da muka faro a wancan majalisin da ya gabata mun shiga babi na takwas inda malam ya karkasa mana haƙuri zuwa hukunce-hukunce na shari'a guda biyar wajibi da mandubi wato mustahabbi da mahzur wato haram da kuma makruh wa mubah wato halal wato yana sanar da mu cewa haƙuri akwai wanda yake wajibi as-sabrul wajib akwai haƙurin da yake mustahabbi ne ba wajibi ba ne amma idan mutum ya yi haƙuri a gurin yana da lada shi ne al-sabrul mandub ko al-mustahab akwai haƙuri wanda yake haramun ne mutum ya yi wannan haƙurin al-sabrul mahzur ko al-sabrul haram idan mutum ya yi to mai laifi ya zama mai laifi akwai kuma haƙurin da yake makaruhi ne al-sabrul makruh rashin yinsa shi ya fi zama daidai yin shi kuma makaruhi ne sai kuma asabarul halal ko almubah haƙurin da yake mubahi ne wato ko ka yi ko ka yi duk ɗaya to duka waɗannan kashe-kashe guda biyar mana ya kawo mana misalai a kansu har zuwa kaso na na abinan zuwa kaso na almahzur ya ce kaso wanda yake na farko shine wajibi mutum ya yi haƙuri akan bin Allah subhanahu wa ta'ala akan yi wa Allah ɗa'a akan bin umarnin Allah mutum ya haƙurƙurtar da kansa akan wannan wannan wajibi ne mutum ya yi haƙuri wajen kaucewa abin da Allah ya haramta masa ya guje wa haram idan na zuciyarsa ya yi haƙuri kada ya kusanci haram kada ya aikata haram wannan ma wajibi ne sana haƙurin a kan abin da Allah zai saukar masa na ƙaddara mara daɗi wani abu ya same shi da wata musiba to ya haƙuri ya dangana ya mai da al'amarinsa ga Allah wannan ma wajibi ne waɗannan kaso guda uku na haƙuri dukkansu wajibi ne asabro anil muharramat asabro alal wajibat الصبر على الأقدار المؤلمة waɗannan nau'uka na haƙuri duka wajibi ne sai ne ka mana inda haƙuri yake zama mustahabbi kamar mutum ya yi haƙuri ya kaucewa abinda aka kira makaruhi kai abinda ake cewa makaruhi abinda barinsa ya fi yinsa yinsa ba zunubi ba ne amma barin ya fi wanka bari kana lada to ka yi haƙuri ka bari mustahabbi ne domin ka samu wannan ladan ya ce kamar haƙuri an muƙabalatil jani bi misli fi'ilihi mutum ne maka laifi kana da damar karama kana da damar ka nemi haƙƙinka akan laifin da ya maka amma sai ka yi haƙuri ka yafe masa to wani haƙurin bai zama wajibi dole ka yi ba amma idan ka yi yana da kyau wala in sabartum lahu khairul lisabirin shi in kuka yi hakuri to yafi alkhairi ga masu hakuri wannan hakuri ne mustahabbi ba wajibi ba to sai zo maganar hakuri wanda yake na haramun yin sa haramun ne mutum ya yi hakuri akan abin da yake wannan kaso to ya aikata haramun shine misalin sa da hakuri mutum ya hakuri da ci da sha ya ƙi ci ya ƙi sha kamar yadda masu yajin cin abinci suke yi da cewa suna sha amma ba sa ci to wannan haƙurin haramun ne domin abu ne da zai kai mutum zuwa ga mutuwa tun ya kau da kai daga ci da sha har ya mutu in yi haka ya aikata haramun a haka nan mutumin da yake cikin halin tafiya guzurinsa ya yanke ba gari gaba ba baya ya rasa abin da zai ci ya kutar da rayuwarsa sai mushi ya gani zai ci ko ba zai ci ba to nan ya ƙi cin mushen ya tserar da rayuwarsa wanda shi ma haramun ne ya kau da kai ya ce zai yi haƙuri a haka dole ne ya ci wannan mushe matuƙar dai akwai tsoron ya mutu idan bai ci komai ba to haƙuri a irin wannan yanayi haramun ne baya halatta shi ne ya kawo maganar tawus duk da cewa maganar ta masarok ibn al'ajida ce ba ta tawus ba da yake cewa mani tsarra ila akilil mai tati wa dami falam ya akulfa mata da halannar wanda duk ya matsu dole sai ya ci mushi ko ya ci abin da yake jini ne daskararre wanda an hana an hana an haramta wa musulmi cinsa hurrimat alaikum almaitatu wad-dam an haramta mutum ya ci mushe an haramta mutum ya ci jini to idan ya shiga cikin halin larura halin matsuwa wajibi ne ya ci idan kuma ya ci har ya mutu to ya kashe kansa zai shiga wuta to shine yace fa in qila fa ma taquluna fi as-sabr 'ala al-mas'alati fi hadhihi al-hal idan wani yayi tambaya yace menene za ku faɗa game da mutum yayin haƙuri kada yayi roƙo a cikin irin wannan yanayi kila sai a ce ikhtalafa fi hukmihi malamai sun yi sabani game da hukuncin roƙo yayin da mutum ya shiga matsuwa matsuwar da za ta kai shi zuwa ga halaka wato in bai roƙo ba zai iya halaka hal huwa haramun aw mubah yayi irin wannan haƙurin haramun ne ko ko ya halatta ya haƙurin ala qaulaini an samu maganganu biyu huma li ashabi ahmad wanda duka almajiran imam ahmad ne suka yi su wasu suka ce haramun ne mutum yayi hakuri wasu suka ce ya halatta wa zahiru nafsihi amma zahirin maganar imam ahmad abinda aka samu daga gare shi anna sabra 'ala almas'alati jaizun mutum yayi hakuri ba sai yayi roko ba ya halatta fa innahu qila lahu saboda an samu maganar sada aka ce da shi idza khafa illam yas'al an yamut idan mutun yaji tsoron in bai yi roko ba zai mutu shin yayi roko ko kuma kada yayi fa qala la yamut sai ce a'a ba zai mutu ba yatihi Allahu bi rizqin Allah zai kawo masa arzikin sa au kama kala ko kamar yadda yace فأحمد منع وقوع المسألة أحمد يا هنا ينروقو ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيد له رزقه رسال الله سبحانه وتعالى تبتر دا لرورة سا وتطلن بقات سا da kuma gaskiyarsa a cikin zuciyarsa wajen barin roƙo to sai Allah ya kawo masa arzikinsa وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة ما ديوا daga cikin almajirai Imam Ahmad da almajirai Imam Shafi'i abinda suka ce wajibi ne yayin roko wa illam yas'al kana asiyan in kuma yake roƙon to ya saba wa Allah lianna almas'alata tatadammanu najatahu min at-talaf domin ta hanyar roƙon ne zai iya kubuta daga halaka wato wannan matsala matsala ce ta wanda ya shiga larurar bukatar abin da zai ci ba ya da abin da zai ci kuma in bai samu abin da zai ci din ba zai halaka to kuma yana da inda zai iya roƙon mutane taimake shi to shin wajibi ne akan sai ya roƙe su su taimaka masa ya samu abin da zai ci don ya kubutar da kansa daga halaka ko ko bai halatta ba ko kuma mubah wato ya iya barin roƙon kuma bai zama bai zama mai laifi ba koda ya mutu an san cewa shi roƙo musulunci bai yarda da shi ba sai a halin larura sai a halin larura musulunci bai zama bai yarda dan ɗansa na halal ya zanto yana dogaro a rayuwarsa a kan roƙon mutane ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ɗayanku ya ɗauki igiya ya je ya itace ya je kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci ya fi masa alkhairi fiye da ya roƙi mutane sun ba shi ko sun hana shi wato dogara da sana'a komin ƙanƙantarta shi yasa ya kai misali da ya ɗau igiya ya je bayan gari ya saro itace ya ɗoro a kansa ya shigo ya sayar annabi ya ce ya fi masa alkhairi khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu am aw mana'u ya fi masa alkhairi akan ya roki mutane sun bashi ko sun hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu al-mas'alatu bi ahadi bi ahadihim hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm ɗayanku ba zai gushe ba ko ɗayansu ba zai gushe ba yana ta roƙon mutane to ya zama aikinsa roƙon mutane har sai ya zo rana gobe kiyama babu tsokan nama a fuskarsa wato duk mutuncinsa ya zazzage shi a nan kuma tsokan nama sun yake zazzagewa Allah zai masa wannan tambarin a ranar gobe kiyama ya tashi da shi bainar jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yake roƙon mutane yake bara dan ya tara kuɗi min yas'alun nasa aqwalahum takathuran wa inma yas'aluhum jamratan min an-nar falyastakthir aw liyastaqil annabi ya ce duk mutumin da yake bi yana roƙon mutane dan kawai ya tara abin duniya maiki sallallahu alaihi wa sallama yace yana yana roƙa wa kansa garwashin wuta ne don haka ya rage nashi ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan to wannan duka suna nuna roƙo asali a musulunci ba a halatta shi ba sai a halin larura yayin da mutum ya shiga matsuwa da dole ne ya nemi mutanen su taimaka masa to wannan yana daga cikin aikin alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya sa shi cikin a'malul birri shine mutum ya dauki dukiya taimakawa irin waɗannan da suka shiga cikin rasune wasailina da Allah ce wasailina fi riqab asailina su ne waɗanda suke roƙo saboda larura shine Allah ce amma sa'ila fala tanhar wa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar amma mai roƙo kada ka masa tsawa shi ne wanda yake roƙo na larura wanda babu yadda ya iya ba wai ci ma zaune ba ne ya buga ya kada ya raya gashi kuma yana cikin wani matsanancin hali to da ya halatta ya roƙa domin ya fita daga wannan matsanancin halin sannan ya ci gaba da neman abin da Allah ya hore masa sune waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce lis-sa'ili wal mahrum fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum cikin dukiyarsu akwai sanannen haƙƙi ga wanda yake roƙo da kuma wanda aka hada shi saboda baya roƙo sai ake ganin kamar ba shi da bukata to idan haka roƙo yake a cikin shari'ar musulunci to shi yasa aka ga anan malamai suna ta tattaunawa akan mutumin da ya shiga halin matsuwa ta yadda zai iya rasa ransa shin haramun ne yayi hakuri ko da kuwa zai mutu kada ya roko ko kuwa mubah ya halatta to shine ce magana biyu aka samu daga almajiran Imam Ahmad wasu suka ce asabru anil mas'ala fi hadhihi alhal haram tun yayi hakuri yace ba zai roƙa ba gashi yana cikin wannan matsanancin hali da zai kai shi ga halaka suka ce haramun ne wannan hakurin nasa haramun ne wasu kuma daga cikin almajiran imamu ahmad suka ce ya halatta ya halatta ya hakuri in yayi hakuri ko da ya mutu bai zama mai laifi ba to shine ibn al-qayyim yake cewa abinda aka samu daga cikin magangan wato daga nassin imam ahmad wanda al-athram ya ruwaito daga wajensa an tambaye shi game da mutumin da ya ji tsoron ya mutu shin zai yi roƙo ko ya haƙuri sai ya ce la ya mutu ba zai mutu ba mana ya haƙuri ba sai ya yi roƙon ba Allah zai kawo masa arzikinsa wato yin rashin roƙon ba laifi ba ne a irin wannan yanayi in kuma ya zamanto ya gaskata Allah a zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da buƙatarsa to Allah zai kawo masa ɗauki ya kawo masa arziki ta inda baya zato ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا wanda duk yayi kiyaye dokar Allah Allah sai ya kawo masa sauki cikin lamarinsa to amma gefe daya da yawa daga cikin almajiran Imam Ahmad da almajiran Imam Shafi'i suna cewa wajibi ne a irin wannan yanayi matukar dai ya ji tsoron halaka wajibinsa ne ya roƙi mutane su taimaka masa da abin da zai ci don ya kubutar da rayuwarsa in kuma har ya ƙi roƙon mutane yunwa ta halaka shi to ya mutu yana mai saɓan Allah suka ce saboda wannan roƙon shi ne kaɗai hanyar da zai bi ya tserar da rayuwarsa idan ya ƙin abin da zai kutar da rayuwarsa alhalin yana da iko ya yi ya ƙi gaya wa mutane larurarsa har ya mutu to ya saba wa Allah saboda haka suka ce wajibi ne shi ne malin ya ce faslun fasli ومن الصبر المحذور صبر الإنسان على ما يقصد حلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة ما لأنه هنا لك تكين هقولي وأنه نحرم wanda yin sa haram ne mutum ya yi haƙuri ya ƙi taɓuka komai yayin da wani abu ya nufo shi zai kashe shi wani abu ya nufo shi zai halaka shi sai ce shi ba zai tsaya ya yi tirjiya ba ba zai kwaci kansa ba kawai ya miƙa wuya min saba'in au hayyatin au hariƙin naman daji ne zaki ko kura ko damusa ko naman daji ya nufo kansa ce shi bara ya haƙuri kawai har ta Allah ta kasance ko kuma maciji ya yi kansa ko wata gobara da ta tashi da ce ba zai je ko ina ba in ajalinsa ne ba zai iya guje masa ba da haka ya zauna ko wani ruwa ambaliya da ta ballo kowa yana kokarin guduwa shi ya zauna shi ba inda zai je shi ya dangana aw kafirin yuridu qatlahu ko kuma wani kafiri da ya nufo kansa da makami yana kokarin kashe shi ya ki tabuka komai wajen ya kare kansa ya miƙa wuya har kafirin ne ya kashe shi to wannan hakurin haramun ne haka duk wani abin da ya tinkaro ka da niyyar ya kashe ka to wajibi ne ka yi ƙoƙarin kare kanka gwargwadon abin da za ka iya ba ka yi haƙuri ka dangana ka miƙa wuya ka yi saroro ya yi abin da ya ga dama da kai ba shi da ya ce bi khilafis islamihi wa sabrihi ala alfitnati wa qitalil muslimina sabanin miƙa wuya ko haƙuri da zai yi in wata fitina ce da ta ɓarke da yaƙi tsakanin musulmi idan fitina ce ta barke tsakanin musulmi da musulmi ko yaƙi ya kaure tsakanin musulmi da musulmi musulmi yana kashe ɗan uwansa musulmi to anan mustahabbi ne ba wai dole ba mustahabbi ne mutum ya kame hannunsa duk da cewa shi ma ba a wajabta masa hakan ba yana iya kare kansa ko da a cikin fitina ce wani fada ya kaure tsakanin al'umma biyu kuma kowaɗin al'umma musulmi ne kowa yana kabar bari don abin ya ritsa da kai kana da damar ka kare kanka kada ka bari wannan fitinar ta cutar da kai ka kare kanka amma idan ka kame hannunka ba ka ɗauki makami ba har wani abu ya zo ya same ka to anan mustahabbi ne inji malamai ya zanto kai aka cutar ba kai ka cutar da wani ba yace fa innahu mubahun mutun yayi hakuri anan ya halatta in aka ce ya halatta ma'ana yana da damar ya tsaya ya kare kansa sannan yana da damar ya yi haƙuri kowane ɗaya ya yi ya halatta bal yustahabbu sabru a nan an fi son ma ya yi haƙurin kada a ganshi a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin nan kada a ganshi da makami ya yi ƙoƙari yadda zai zai zama babu jinin wani da ya rataya a wuyansa kama dallat alaihin nususul kasiratu kamar yadda nassussuka da dama suka nuna nassi da dama na annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka samu sun nuna cewa idan ana fitina rigima tsakanin musulmi da musulmi to kada a samu hannunka a kowane bangare ka kame hannunka idan aka cutar da kai to ya fi maka sauki akan a ce an same ka kana tare da wani bangare ya ce wa kasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi mas'ala an yi wa annabi tambaya game da wannan mas'alar yana nufin mas'alar fitina tsakanin musulmi da musulmi faƙala sai annabi ya ce kun ka khairar na adama ka zamo kamar mafi alkhairin ‘ya'yan Adamu guda biyu. Hadisin Abu Musa al'ash'ari da yake cikin sunan Abi Dawo da sunan Ibn Majah, sanadi sahihi, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna bai na yadda sa'ati fitanan ka ƙita illai. Gabanin alkiyama ta tashi za a ga fitintinu kamar yankin dare yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran zai wayi gari mu'mini kafin yamma ya zama kafiri zai kai yamma mu'mini kafin gari ya waye ya zama kafiri sai sahabbai suka ce to wani daga cikin sahabbai ce to idan ya shigo wato fitina wani ya shigo gidana da makami yana niyyar ya kashe ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyakun ka khayra ibn adam ya zama kamar ɗaya daga cikin ɗayan annabi adam guda biyu an sani bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da annabi adam alaihi salam zuwa ƙasa cikin ‘ya'yansa guda biyu suka samu saɓani ce abinda zai warware musu saɓanin shine su gabatar da ƙurbani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake so ko ya yarda da shi shine mai wannan haƙƙi to wuta za ta sauko ta cinye wannan ƙurbanin da ya bayar da suka yi haka sai wuta ta cinye ɗaya daga cikinsu su biyun to sai sai wanda aka cinye ya zanto ba shi ya nasara ba sai ya ɗauki ƙudurin cewa sai ya kashe ɗan'uwansa ya gaya masa cewa lalle sai na kashe ka shi ne shi kuma ya ce to inda har kai za ka kashe ni to ni ba zan miƙa hannuna ba da niyyar in kashe ka kuma ƙarshe haka ya kashe shi yawaye gari cikin masu nadama masu asara Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan labari game yake cikin suratul ma'ida watul alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inma yataqabbalu Allah min al muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين هكا أبنجي سبحانه وتعالى يبام الأبارق أبن ديفارو kaga shi dan uwan nasa duk da ya gaya masa cewa zai kashe shi bai yi kunkurin su rukuma ba sai ce la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basatin yadiya ilayka li aqtulak in har ka shimfida min hannunka dan ka kashe ni to ni bazan shimfida hannuna gare ka dan in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar ni abinda nake nufi ka koma zuwa ga Allah da laifukan da kai da kuma laifin kashe ni da kai ka waye gari cikin yan wuta fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi sauraka sai ransa ya saka masa cewa ya kashe dan uwansa faqatalahu sai kuma ya kashe shi din fa asbaha min al-khasirin ya waye gari cikin masu asara hasararru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani rai da za a kashe a bayan ƙasa tun daga wannan lokacin har alkiyama ta tashi wannan da ya fara kisan nan yana da kamasho a ciki tun daga wancan lokacin har alkiyama ta tashi duk wani rai da za a kashe sai an bawa wannan da ya kisan na farko sai an ba shi kamasho a cikin wannan kisan to ga mu wannan wace irin hasara ce ta kai wannan to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka zama ka khayra ibn adam kaman mafi alkhairin ƴaƴan annabi adam guda biyu shine wanda yace la in basatta ilayya yadaka li taqtulani wa fi lafdin aw wani lafazi wato aw wani hadisin hadisin khabbab ibn al-arat da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun abdullahi al-maktul wala takun abdullahi al-qatil ka kasance bawan Allah wanda za a kashe kada ka zamo bawan Allah wanda zai kisa wato koda fitina ta kaure abin da yafi maka alkhairi ka zamo kai ne aka kashe ba kai kai kisa ba وفي لفظ آخر أو لفظ حديث أبو بكر ديكي تشوى دعه يبوء بإثمه وإثمك لفظ سيبوء بإثمه وإثمك كبشي يقوم دلي فنسا دكما ليفنك ليفنك أنا أنا في ليفن كشيك ba kamar yadda wasu suke fahimtar cewa in mutum aka kashe shi ba da za a kwashe zunubansa a dora ma wanda ya kisan ba haka ake nufi ba a laifin kisansa ake nufi bi ismika bi ismi laifin kashe ni da kai wa ismika da laifinka kuma da yake naka ne daman can kana kai mai laifi ne kuma sai ka zo kai kisa sannan wannan da ka kashe laifin kisan da kai masa yana kanka wa fi lafzin akhar a wani lafazin fa in baharaka shu'a'u as-sayf fa za' yadaka ala wajhik hadisin Abu Dhar wanda shi ma yana cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa in khashita an yabharaka shu'a'u as-sayf fa alqi thawbaka ala wajhik idan kana jin tsoro kada hasken takobin ko kyallin takobin ya dami idanka to rufe kanka da tufarka sama ya fi ka rufe kanka in ya so ko da ya kawo tsara ba za ka gama takobin maballantana hasken takobin ya dame ka wannan yana nuna kaiwa matuƙa wajen ɗaukan wani mataki na kai ka kashe shi to wannan a babin mustahabbi ne ba babin wajabci ba mutum yana da dama ya kare kansa yayin da wani yake kokarin ya far masa koda kuwa dan uwansa ne musulmi koda dan uwansa ne musulmi ya auko masa da niyyar ya ya cutar da shi ko ya halaka shi to wajibi ne mustahabbi ne ya kare kansa ya halal ne ya kare kansa mubahi ne ya kare kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qutila duna malihi فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد wanda duk aka kashe shi wajen kare dukiyarsa ya yi shahada wanda aka kashe shi wajen kare addininsa ya yi shahada hakanan wanda aka kashe shi wajen kare mutuncin iyalinsa shi ma ya yi shahada saboda haka idan aka fafata da kai har abin ya kai aka yi kisa to wannan mutum ya yi shahada to amma yayin da rikici ya barke tsakanin ɓangarori guda biyu kana da dama ka kauce wa duka ɓangarorin guda biyu kuma yin haka shi ya fi daidai kada a same ka a ciki ɗaya ɓangare kana taimaka masa akan ɗaya ɓangare domin abin da ake bukata idan rikici ya ɓarke tsakanin al'umma biyu kuma dukkaninsu musulmi ne to sulhu ake so a yi a tsakaninsu ba ka shiga kamara wa ɗaya baya ba ko da kuwa su ne masu gaskiya kada ka ce tunda su suke da gaskiya bari mara musu baya a yi ta kashe-kashe a'a akwai yadda za ka samar da sulhu shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ta'ifata ne min al'ummini na tattalu fa aslihu bai na huma fa in bagat ihdahuma ala al'ukura fa qatilun lati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bai na huma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsiti Allah ya ce idan ƙungiyoyi na muminai guda biyu suka yi fada to ku yi sulhu tsakaninsu wannan shi ne farkon abin da ake bukata yayin da fada ya barke tsakanin bangarori biyu kuma dukkaninsu musulmi ne idan sulhu ya samu shi kenan wannan shine babbar buƙatar da ake da ita amma idan aka yi ƙoƙarin sulhu ɗaya ta bijire wa sulhu ƙungiya ɗaya ta bijire wa sulhu suka ga su za su ci gaba da fada suka yarda da sulhu to sai ku haɗu ku yaƙe su har ku dawo da su zuwa ga wannan umarnin na Allah da a yi sulhu idan sun dawo sun yarda a yi sulhu fa asluhu bainahu ma bil adl to ku yi sulhu tsakanin su da adalci kada ku ce tunda ku kun bijire da farko to abinda muka yi niyyar a bar muku ma ba za a bar muku ba sai ku kwata da ƙarfi mu gani a'a ku yi sulhu da adalci Allah yana son masu adalci to wannan shine abin da aka aka yi umarni da shi yayin da aka samu fitina tsakanin musulmi da musulmi ta barki amma ba a ce daga zarar an samu fitina tsakanin musulmi da musulmi ta barke ka bincikawa yake da gaskiya ka ce kai ma ka shiga kungiyar masu gaskiya shikenan kuma ai ta fada babu ranar dakatar da fada ba haka aka fi so ba mala yace wa qad haka Allah subhanahu istislama khairi bani adama Allah subhanahu wataala ya bada labarin yadda mafi alkhairin ƴaƴan annabi Adam ya miƙa wuya shine wannan kissar da muka ambata wa sabrahu da haƙurin da yayi wa asna alaihi bidhalika Allah ya bi shi da wannan wa hadha bi khilafi qatl al-kafiri wana sabanin kafiri zai yiwo kan musulmi da niyyar ya kashe shi ba zai ce shi ya miƙa wuya cewa kafir ne ya kashe shi ba fa innahu yajibu alaihi ad-dafu an nafsihi a wannan yanayi to wajibi ne shi musulmi ya tashi ya kare kansa li'annahu min maqsudil jihad domin yana daga cikin makasudi na jihadi kare kai daga wanda yake kokarin kashe mutum kafirin da yake kokarin kashe ka zina allazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wadanda ake yakar su Allah ya musu izini su tashi su kare kansu kuma Allah yana da ikon ya taimaka musu لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين saboda yana daga cikin makasudi manufa ta jihadi musulmi ya kare kansa ya kare ƴan uwansa musulmi wa amma qitalul lusus amma yaki da barayi fa fa hal yajibu fihi ad-daf'u aw yajuzu istislam yayin da barayi akwai bambanci tsakanin qitalul fitna da kuma qitalul lusus bayan mun yi magana qitalul fitna qitalul fitna shine qitalin da yake da wato wani yaki ne akan wani wata mas'ala da kowa yake ganin yana da wani tawili wani tawili wani hujja kamar irin abin da ya faru tsakanin mutanen iraki da mutanen yaman da mutanen sham kaga qitalul fitna ne sayyidina ali da mutanansa suna ganin cewa suna kan gaskiya sayyidina muawiya da mutanen suna suna kan gaskiya kowa yana da ayoyi da hadisai da yake hujja da su kowa a bangaren sa akwai malamai a bangaren sa akwai sahabbai saboda kaga akwai shubha yadda sayyidina ali zai ja aya haka nan shi ma muawiya zai ja aya yadda sayyidina ali yake sahabi shi ma nan sahabi ne yadda wanda yake tare da sahabbai wannan ma akwai sahabbai saboda akwai wani abu na shubha na rikitarwa ba abu ne wanda yake karara rashin gaskiya ta bayyana ba to wannan shi ake cewa qitalul fitna qitalul fitna kamar waɗanda suke ana zaman lafiya sai zanto shugaban da yake shugabancin ya shiga zalintar mutane zalunci iri-iri sai wasu ce za su za su ɗau makami su kawar da shi ta ja ayoyi da sauransu to wannan kaga qital ne na fitina su a gurin su suna ganin ya halatta tunda ya zama azzalimi kada a bashi ya ci gaba da zalunci wasu kuma su ce a'a wannan abu da kuke kokarin yi fitina ce za ku jefa mutane cikin wani yanayi gara abin abin a hankali har a kawo ƙarshen zaluncin sa amma kada a ce za a dau makami haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar to kaga anan in wani fada ya barke a irin yanayin wannan to sai a ce kikir qitalul fitna amma barayi wadanda za su rika aukawa mutane suna kwashe musu dukiyoyi ko suna tare su a hanya ko suna shiga cikin kasuwanni suna sa babamai suna kwashe dukiyoyin mutane irin abin da muka rika gani wannan ba qitalul fitna bane wannan barayi ne yan ta'adda ne sauraka su hukuncinsu ba shi ne wanda da ake magana cewa in mutum ya zo ka mi kauya ba a irin wannan barawa ba zai duro gidanka ba a ce kawai mi kauya ce na zo kashe ka ce gani kashe ni shi kenan to shi ne ya ce amma qitalun lusus fa hal yajibu fihi ad-daf'u aw yajuzu lis-islam idan barayi da makami suka shigo giba mutum shin wajibi ne ya tashi iyayinsa wajen ya kare kansa ko ku a kawai ya miƙa wuya shi ne ce fa'in kana an ma'asu mai gairihi wajen idan wani ya gaza a aukawa wajibi ne a nan ya tashi ya ba shi kariya in wani za a aukawa shi yana nan wajibi ne ya ba ma wannan kariya wa amma an nafsihi amma in shi ne kadai ba ba zai cutar da wani ba fa zahiru nafsihi zahirin nafsin imam ahmad annahu la yajibu ad-daf' ba wajibi bane idan bai fito na fito da su ba bai yi laifi ba wanda in shi kadai abin zai taba yaga zai yi hakuri shi ba zai fito na fito da su ba imam ahmad ce ba wajibi bane ba laifi bane amma idan wasu zai taba zai taba ƴaƴansa ko zai taba matarsa ko zai taba mahaifiyarsa to wannan wajibi ne wa aujabahu ba'dhum wasu ma daga cikin malamai suka ce wajibi ne ko da shi zai taba ya tashi ya kare kansa wala yajuzu sabru amman qasadahu aw hurmatahu bil fahisha yace bai halatta mutun yayi hakuri ga wanda ya nufe shi ko ya nufi iyalinsa ko ‘ya'yansa da alfasha ba wajibi ne ya tashi ya kare kansa daga wanda zai auka masa ko ya auka wa iyalinsa da alfasha ce wannan malamai bai shi sassauci a nan ba wannan shi ne abinda suke kira dafa usa'il asa'il shi ne azzalim wanda zai shigo da niyyar ya zalunce ka shari'a ta baka dama ka tashi ka kare kanka balma ta baka wani kambi na shahada ko da wani abu ya same ka a lokacin da kake kare kanka ka kare dukiyarka ka kare mutuncinka ka kare addininka idan wajen kare dukiyarka ko mutuncinka ko addininka ka rasa ranka to sunanka shahidi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kiran wanda zai kare kansa ko dukiyarsa ko ko mutuncinsa mutuncin iyalinsa kiransa da suna shahid in ya mutu wanda yana nuna kwadaitarwa akan ya tashi yayin wannan fafutuka yana nuna kwadaitar da shi ya tashi yayin fafutuka wajen ya ga bai bari an ci mutuncinsa ba ko an ci mutuncin iyalinsa ko an raba shi da dukiyarsa haka kawai ba wannan shari'a ta ba da dama akan wannan abinda shari'a ba ta yarda da shi ba shine aliftiyat a ce a ɗau doka a hannu wanda ita ce shari'a ba ta yarda ba doka a hannu shine lokacin da aka kama mai laifi ya shigo hannu to a lokacin hukuma ita ce za ta yi shari'a a kansa ta yanke masa hukunci amma lokacin da yake ƙoƙarin auka maka to kana da damar ka tashi ka kare kanka ko da wani abu ya same shi a nan zininsa ya tafi a banza kai kuma in wani abu ya same ka a irin wannan ka yi shahada amma idan aka sama mai laifi aka kama shi to a nan a shari'ance ana son a bar shari'a ta aikinta kar a ɗau doka a hannu saboda a irin haka za a iya auka za a iya kama wani wanda ba mai laifin ba ne kuma sannan sai an je an yi masa mummunan hukunci a gano ashe ba shi ba ne shi yasa ake so a tsaya a yi bincike yayin da mai laifi ya zo hannu amma lokacin fafatawa ga shi ɓaro-ɓaro ya fito ana fafata da shi to ko da abin ya kai ga kashe shi shi kenan wasu malamai suna cewa idan akwai yadda za ka iya kare kanka ba tare da kisa ba to wannan shine wajibin da ya kamata ka fara bi matakin farko in zaka iya kare kanka ba tare da kai ka kashe shi ba to ka kare kanka ta hanyar da ba za ka kai ga kisa ba wato zaka fara daga mataki mafi sauki sai idan bai yiwu ba ka je na sama da shi har a kai ga mataki mafi tsanani shine kisa mata ma amkana daf'u bil akhaf la yajuzu daf'u bil ashadd mutum ne ya auko maka yana rike da sanda to kai kakkaɗa wuka ko bindiga ka harbe shi saboda sandarsa ba makami ba ne zai kisa to kai ma sai ka ɗau wani makamin da ba zai kisa ba kakka fara kai kuma da bindiga saboda za ka iya kai shi ƙasa ba tare da ka yi amfani da bindiga ba musamman ma idan ya zanto kai kafi shi garjin jiki da ƙarfi shi ko wani ɗan laɓoɓo ne kuma sannan ba wani makamin kirki bugu ɗaya za ka yi masa je ƙasa su kaga bai kamata ka ɗauko buƙa kawai ka caccaka masa ba suka ce mata ma amkanar dafa bil akhaf la ya juzo dafa bil ashad amma idan tun a farko da bindigar sai zo kai ma kana da bindigar kaga bayewa ka ce kai bari ka dauko kokara ko ka dauko muciya ka ce da ita za ka yi fada da shi kakara ina ga lokacin baye ko to za mu tsaya a nan sai bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in